Allah mulkin sarki ya kawo mana rana ta laraba kamar ashirin kenan ga watan sha'aba hijira na da shekara dubu ɗaya da dari da arba'in da uku haka nan da nasara kuma kamar ashirin da uku ga watan uku dubu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan muna karatu wanda ita ne albarka na tufatul maudu da kamil maudu wanda ka babban malami ibn qayyim da tawfiya Allah mai sarki mashi rahama malami ne da ya rasu a hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shi ne darasi na tamanin da ɗaya a jerin jirgin littafin muna cikin babban baki na goma sha bakwai da yake tattaunawa kan waɗansu muhimman al'amura waɗanda za su iya taka rawa wajen tarbiyyar tarbiyyar yaro ko tarbiyyar abin haihuwa a abin nan kai babi na goma sha bakwai da kisan matakai da ɗan adam ya bi tun daga zaman shi digon mani lokacin da ya shiga mahaifa har zuwa lokacin da zai dawwama ko dai a aljanna Allah ya samu dace ko kuma a wuta Allah ya tsare to za mu tashi ina ga faslun ko in yi kilari da manin haini da hamni nan ne ko? to darasi na tamanin da ɗaya ya zo daidai da faslun malake wani fasalin in yi kilari da manin hamni wannan fasalin zai tattauna kan gwargwadon lokacin ciki wannan babin yana da jayayya sosai tsakanin malamin kristoci da likitoci jayayya mai zafi amma ko ba wani zafi ba ne tun da dai ita shari'a tana da na ta taɓa hangar wanda ya saba masa shi za a tausayawa ko ma zai gama na alako gara yin bara da balayi bara akwai ba zai gama balayi ya dawo to malam zai tattauna mana kan gwargwadon lokacin da ciki ke ɗauka gwargwadon lokacin da ɗan tayi ke zama a cikin mahaifiya kafin a haife shi kwana nawa ne sukan lissafa da kwanaki ko kuma sai lissafi da mako to mako nawa ne ko kuma sai lissafi da wata to menene gwargwadon zaman ciki ko zaman kan tayi a ciki kafin a haife shi ma da cewa ikhtilafil ajannati fi dalika a ƙarƙashin tattaunawa dangane da gwargwadon zaman tantayi a ciki har zuwa haihuwa zai kuma tattauna akan bambancin da ake samu daga ciki zuwa ciki daga tantayi zuwa tantayi me yake sa akan samu kuma mata biyu su samu ciki a rana guda amma kuma ba lazim bane su haifa a rana guda me yake sa wata duk in ta samu ciki to watannin haihuwarta sun sha bambanta na sauran mafi yawan mata ko kuma sun gaza na mafi yawan mata sai daga ta rage ko sati ɗaya ko biyu wata ma ta rage wata ɗaya misali wata ta ƙara sati ɗaya ko sati biyu wata ta ƙara wata ɗaya ko wata biyu ma wannan shi ne zai tattauna mana a nan wurin kamar yanzu yana so ne ya tattauna kenan a kan menene mafi kankantar watannin da za a yi haihuwar ciki kamar yadda zai so ya tattauna mana a gaba menene mafi daɗewar da ciki ke yi ko ɗantayi ke yi a ciki kafin a ce an haife shi yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana lallai hakika mun yi umarni ga mutum wasiya umarni mai kwari mun yi wasiya ga mutum bi walidai game da mahaifan shi to ihsana ay falyuhsin ilayhi ma ihsana ya kyautata musu iya kyautatawa mutum musulmi na ce musulmi saboda shi ke da wannan tarbiyya bai da kamar mahaifa duk wani abu da ya zama a wannan duniyar mahaifa ne tuna saboda gida zai cewa yanzu shi ne wani babban mutum shi ne wani ya zo taro ya cika shi ne wani ya tafi taro ya fashe shi ne dubu jirin mutum daya shi ne rana mai raba wa kowa aiki shi ne waye duk a gama kiran shi da kirarin da za a yi mai da ba mahaifan da ba shi ya sa wata na wani matashi ya zo ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuka wai mahaifin shi ya taba mashi kuɗi mahaifi ya ga lalura ta dame shi ya je ya bara inda dai da kuɗin nan kuma dan shi ke da su kawai ya ce ba daidai gurgudu ya biya bukata shi kuma dan ya kawo kara yanzu ka gani ka samu dan shi a dan jafa'i sai ke ka gani ko sahabban ma ba su da a'a ai wannan mutumin ba shi ya laifin ba kamar an sa shi laifin ne don mu samu hukuncin wanda zai laifin na gaske a nan gaba za ka yi ba shi laifin ba ko yanzu za ga ana abin da sai ake to ana wata na'ura ce ana so za a gwada ta eh wani makami ne mai rusa gidaje sai ake to a gwada shi duk gidan da zai je rusa a gwada ana tare da zai rusa to kamar haka ne aka yi wasu akwai aka kaddaro su sabon shi ne annabi yake cewa to ai an tawa ma duka li abika da kai zikir din sun na mahaifin kai da kaya duk mallakar wuya ne to mutum kullum ya rika jin cewa bai da kamar mahaifa to shi ne Allah ya yi wasiya ana ya yi ire iren waɗannan wasiyar amuri akwai a suratul luku akwai a suratul ankabuti akwai a suratul lukuman sannan ga kuma na suratul hasaba ko ina dan bambanta kalan wasiyar ko salon zance amma dai sakon ne ake so a isar wa mutane kamar yadda a surutun nisa'i ya gwama kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai da tauhidi tsantsa da kuma kiran mutane zuwa ga biyayya da kyautatawa iyaye baka da rabbuka amin wa abdullah wala tushriku bihi shay'a kuke wa bil walidayni ihsana haka surutun isra'i wa qara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana waɗannan ma'aikan guda biyu to ka kai makura wajen kyautata masu kai makura wajen kyautata masu su ba kamar mata ba ne wa ashiru hunna bil ma'zulhu mata kenan su kuma iyaye fa wa sahibuhu ma fi dunya ma'rufa wancan wa ashiru hunna daga ce bil ma'ruf malaman harshe suka ce me yasa saboda duk kyautatawar da za ka yi wa mace akwai an taɓa lokacin da ba kyautatawa wannan connection ɗin daga baya aka same shi da duk iyayen da ke kula da ita kai lokacin ma baka san ta ba in an ɗaga ta ba za ka fiye ta aho ba amma daga baya dai Allah ya kaddaro aka ba da sadaki aka tara aka daura sannan duk kyautatawar da za ka yi mata radda duniya kwatsam ta ji cewa auren ya rabu ko an yi mamaki ba wanda zai ce Allah wadai Allah ya isa zai kyauta ba a za ce haka Allah ya so yanzu da Allah wa ya taɓa tsammanin wannan dan tsukakken ba da mara imani Bill lokacin da aka fara corona da shi da wannan matar taki da suke yawai da kasa yan awaki ai kaga zuwa sai take cewa wayo Allah ita ta fi tausayin Afirka kadda koro da kaje Afirka haka za ka yi ta ganin gawoki a titi ba mai rikewa. Amma kanin sun rabu? Yawar take ta, aure ma irin nasu na Bible da in an yi ba a raguwa, amma dai ya fi dokokin ƙasa da ƙasa. Tim ya sake ka ba sa tare, Melinda ke da yanzu ina, Bilgit da Melinda ina, ba wani labarin. Dama haɗin ba na Allah da annabi ba ne, garin banza a faraurorin banza yake karewa to ta ni suka rabu ta ko na sun ba ba za a yi mamaki ba duk wanda suka zama duk inda za su nan kasar duk in suka zo irin girmama wanda ake musu da irin ruku'u da su jalar da wancanan ka ke yi nan kasa hasu gada ake musu an gadana an gadana har barin sallah ake ba za a hayya ala sallah ba za su yi ba to da kar ya tafi sallah yana fadin kamatin sallah a raba ba shi ya karba ya yi fadi to kaga da aka zo kan kyautata wa da ta ce wa ashiruhunna sai aka raba tsakanin ita mu'amalar da alherin da tsarin kyautatawar da aka raba da ba'un saboda da can asali ba ta daga baya aka same ta to kuma dai a radan aiki to da kai ba za ka zo mu kyauta matar ka ba ka ji cewa wannan kyautatawa kake mata irin ta da kuma amma da aka zo wajen mahaifa ya ta ce wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa ina ba wuta an cire ta saboda ba ba abin da ya raba tsakanin kyautatawar da da uba kenan kamar ka ce cewa kyautatawar da miji zai wa matar shi akwai dalili dalili kawai shine ana takawa ranar da aka fara zaman doya da manja kai ya a bayan da ta yaki kuma da kira da ke ku kuɗa abincin safe turo a kan ba na jin wani zai tura wala ba za ka bayar ba to kaga duko iyaye ba kyautatawa da ake wa iyaye kyautatawa ce ta ko baka san dalili ba kai a ai mana kaza kar ka tsaya kana tambayar to wai me hikimar baba yace ai kaza ne ruwanka cewa fa yayi kai kaza na alkhairi dangi na da wane da wane kai masa dinki manyan riguna har ga ta ce to ina hikimar baba me ruwanka wa sahibu kuma fi duniya ma abu fa aka ce amma ba gama cikin ta ce za ce to ka siyo mata manyan riguna guda sha biyar za ta raba wa dangin ta sai ka ce dawa dawa wannan sai ka tambaya sai ka ce to sai dai a duba kudin dinkin kira na 'ya'yanki a juya ta anan a wani aikin alkhairu to a nan da aka yi wasiya ga mutum da ya kyautata wa mahaifin shi mahallin shani shine hamadat hu ummuhu kurha mahaifiyar shi ta dauke cikin wahala wa wada'at kurha ta kuma haife shi a cikin wahala amma wahala wacce take da amfani wahala wacce ake cin gajiyarta wa tisaluhu wa hamluhu wa tisaluhu 30 shahara da daukar cikin yaro da yayan shi daga radda aka ɗauki cikin zuwa ranar da ake tsammanin za a yaye shi talatu na shahara watanni ne goma watanni ne guda talatin wata talatin mana yace fa akbara ta'ala a nan sai Allah ya ba mu labari anna muddat al-hamli gwargwadon tsawon ciki wal fitani da gwargwadon reno har zuwa yayi talatu na shahara watanni ne guda talatin haka ya faɗa mana a wannan sura ta al-ahqaf wa ulima aw akhbara fi ayat al-baqara sai kuma Allah ya bamu labari a ayat da ke cikin surat al-baqara anna muddata tamamin raza kololuwar watannin shayar da yaro mama haulaini kanilaini shekaru guda biyu cikakku liman arada ayyutimma raza ga wanda yake so ya cika watannin shayarwa mun mutu a baya inda lalura yaron bai da lafiya ko kaza ko kaza shi da lalura wacce yau da kullum da kwarewa ko daga bangaren maza ko mata ke fahimtar yaron na ka yayin shi akwai gitsa rayuwar shi a halaka za iya karawa amma kaga wannan babi ne a daurura ba sa zuwa su fitar da wannan hukuncin ko kuma likita ya ba da shawara wanda yake kwararre a nufanci Allah ya ce renon yaro daga radda aka haife shi zuwa radda za a yayin shi ko lulluwar abin da iyaye za su su ne haulai ne kanilai ne shekaru guda biyu suka ku wata ashirin da hudu malai ce fa ulima sai muka fahimci cewa annal baqi raguwar watanni shida in ka cire watanni ashirin da hudu yabduhu muddatan lil hamli to wannan watanni shida zai iya isa a ɗauki ciki a haife shi kuma ya rayu wa huwa sittatu ashhurin shine watanni guda shida yanzu a nan kenan an fahimci mafi karancin watannin da za a iya haihuwar yaro daga rasa mace ɗauki ciki wata shida shidan ne kenan ba bakwai da ba wannan karin bakwai ne to da ku kenan yanzu da mutum zai auro mace ranar da ta cika wata shida ce ta haihu sai shi kar ma ya wani kada kura don kada littafan addini su kunya ta ki baya ziyara sai da shi tattara na zo mana imam madhabar malikiya ce a to in ka ce ko watanni shida a to kana da nufin talatin talatin sau shida kai ka taɓa ganin wata shida da suka yi cikar gaba ɗaya ba da kusani ita akalla ka cire mutu a cikin shida suna ka damu sun zai auro mace sai ta haihu ranar da ta cika wata biyar da kwana ashirin da bakwai sai shi wani ma ya ce da kwana ashirin da shida wani ma ya ce da kwana ashirin da biyar wani ma ya ce kai za ma ta iya yiwuwa Allah ya kaddar wannan shekarar watanni shidan cikin dukkaninsu a jirgin kusani suka yi. Su da ka wata biyar da kwana ashirin da kuɗi tabbas ne. Ka ga yanzu kawai sai ake to maganin kara yi kawai mana a rika gwajin ciki. Ba ta auren. San je gwada kan da mutu a gwada ciki. Kana baka a cikin kuye. A bakka da haka Allah ya abu. Ko ba ta kai ya dole su karba. ita mutum ya iya sai a sa mai wali kawai irin wannan don a fatar da abu eh wannan wali ne wata shi da ya bai dade ba ya iya majalci ne fatta makal fuka ha'u kullum sai masana cikin suka haɗu gaba ɗaya ala annal mar'ata la talil liduna liduni sittati ashhuri malaman fiqh gaba ɗaya sun haɗu cewa mace ba zai yi wuta haihu ba a ƙasa da wata shida illa an ya kuna suke tsawa sai dai idan fari sai mutum ya wuro mace kawai wata wata ta yi wannan karar ce da Allah ba dan shi bane a dai san inda za a nemo mahaifi amma ba dan shi bane yace wa hada amrun talaqahu al-fuqaha wannan wani al'amari ne da malaman fiqh suka samo shi an sahabati daga sahabbai radiyallahu anhum Allah ya yarda da su mutum zai ruba tibiyan fi aimanin Qur'an na shi ibn al-qayyim ya tattauna wannan matsala a can fa zakara al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya ambata wa ghayruhu da wani an harbi ibn abi al-aswad ad-dayyi daga daga har dan abi al-aswad ad-dayyi anna umar utiya bi imra'atin lalle sayyidina umar an taɓa zuwan mashi da wata mata kad waladat li sittati ashhuri ita wannan matar ta haihu daga wata shida da yin aurenta. Mijin ko wasu suka kawo cewa ba su yadda ba zina ta yi, fahamma umarun fahamma umaru da rasmiha sai sai na umar yi yunkurin jefe ta, sai wannan mazina ta ce kawai baya da tafiya. Kamar da cikin hanyar kama mace da zane shi ne a ganta da ciki ba ne, to kenan aurenta wata shida. to kenan cikin ya same ta yi cikin kafin auren fa balaga zalika ali ya radiyallahu an kafin a jefe ta ko kafin wani lokaci kawai sai labari ya kai wa sayyidina ali dan ali talib fa qala sai ce laysa alaiha rajmun yace haba ya umar zai wannan kuskure wannan matar ba ta cancanci jifa ba fa balaga zalika umara sai labarin abinda aliyu ya faɗa ya koma kunnen umar farsala ilai sai sai na umar ya aika wa umar aliyu da yanzu fasa alahu sai ya tambaye shi na ji da abin da kake ita kwarai kuwa haka hukuncin yake matar nan ko laifin sun kwabo ba ta yi balantana har ka iya kai fita faka da sai yake mace baka ji Allah a sunan da bakar yana sa wal walidatu yurji'na auladahunna haulaini kanilai su mahaifa iyaye mata za su ci gaba da shayar da 'ya'yan da suka haifa haulai ne kamilai shekaru guda biyu cikakku liman arada an yutimma raza'a ga iyayen da ke so su cika watannin shayarwa amma za ka yanzu kawai yaro wani shekara ɗaya ma sai ga uwa kawai ta ɓangare kuma ka'idar yayin da yi shawara da uba a zauna da uwar da uban su ne yan majalisar ko su shawara ta ce ina ga a yaya yaran sai ce me yasa ta gaji da wai tsotso wannan ba dalili bane wannan ba dalili bane da Allah bai so a tsotse ta ya san inda zai wuta sai ana ta yi gaba da ba shi kenan ba a to ai shi kenan ko kuma shi ne zai ce kawai a yayi sai ka ce shi me yasa ta ce ya kamo shi ɗan kuɗi ne za a shi wa yaran madara ta ce ka ba ka da dalili yaro dai ga nonon uwar shi da ke zuwa daga kamfani ka koma barci ka hakan mutane sai ce kama baka da dalili sai ce kaga haka Allah ya ce wa kana kuma Allah da kanshi ya sake cewa a cikin al-ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukar cikin yaro da renan shi har zuwa yaye shi watanni 30 fa sittatu ashhurin hamluhu ya Ali ibn Abi Talib yake to Umar sai na Umar ka lura watanni shida sune na daukar ciki wa haulani rabuwar shekara biyu waɗanda za su baka wata ashirin da hudu tamamun raza'ati su ne cikar shayarwa da haka la hadda alaiha wannan matar ba wani hajji a kanta kala yace fa kalla anha daga nan take na bare shi an sallame ta sai ta tiyar ta kawai ba ta da sauran matsala alama bai hajji ta da wannan hadisin a cikin sunanul bai hafi haka sirrazzaq a cikin al-musannaf wa fi muwatta مالك أو هو السادة الإمام مالك أتين كتاب الحدود باب رجم الزاني أنه بلغه لا باري يا زومش حديث هي مروجي كنا شيء أبو أسامة وانا سليم ابن عيد الهلالي ذلك ne na da bani kut da kut ba akwai yunkuri da malam albani wanda ya cika burin kaso mai yawa na tsabtace littafai na hadisi da tantance sahihai da da'ifai amma daga cikin littafan da mana albani ke sami kammala ko karkare aikin da ya kamata a kai ba akwai muwasa ta aliman malik bayan ya rasu shi wannan abu usama salim ibn aidil hilali sai ya ɗauko muwasa sai wannan aikin da malam ya tsara malam albani ya tsara shi ne ya kammala ya aka buga littafin da mujallalai ko juz'i guda biyu ɗaya katu sahihu muwatta malik ɗayan kuma ɗan ƙarami da ihu muwatta malik to wannan hadisin ya kawo shi a cikin sahihu muwatta malik amma da yake karshe sai ce sahihun mawqu hadisi ne mawqufi amma kuma hadisi ne sahihi daga hadisi ya inganta yana cikin wuraren da Imam Malik yake cewa labari ya zo man in ka duba wata za ka same shi lambar hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da goma in kuma ka duba shi wancan sai kuma wata Malik za ka same shi a lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da takwas. To Imam Malik yake cewa labari ya zo man dan Usman ibn Affan ibn Usman dan Affan Allah ya yarda da shi rabi Allah wa nuqutiya bi imra'atin an zo mashi da wata mata wa kad waladat fi sittati ashhurin ta haihu a wata shida fa amara biha an turjama sai ya ba da umarni ya kira masu jifa yake ku tafi da matan nan ku jefe ta kaga a ga mace da ciki ba ta da bukatar ko ba ta da aure ba ta da bukatar a cewa ta kawo shaida wani shaida ta kawo ga shaida an ta ciki fa kana aliyun ya dula bi dalil ce laysa zalika alaiha ya sai lawo man babu jifa akan matan nan قال قال الله تعالى اي الله madaukakin sarki yana cewa wa amru wa bisalu 30 shahara da daukar cikin da yayi watanni 30 wa qala wa bisalu bi amaini a suratul baqara kuma yace renan yaro har zuwa yayi shi shekara uku ne guda biyu wata 24 fa amara biha usmanu an turadda sai sai na usman yace wannan bayani yace wai wai ai mazan maza a ji wanda aka ce su jefe ta a ce su dawo da ita su fasa amma ina kawace da aka duro ke mai kafin ya je kawai ma sun jefe ta a jirin mumin ya ba da mutum ya gama shi kenan ba ta da laifi rayuwar sai ta zo karshe haka Allah ya tsaro mata wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne mako sahihun mako وذكر داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول يا كتن سينا شو شب لا عن عباس إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر إذا كما تتاعي وأوتا ترى كفاها من الرضاع أحد أحد وعشرون شهرا إذا متي تدوشي شكي تتاعي وأوتا ترى kawai yanzu abin da za a yi kai uba da ita uwa kawai sai ku ce to wa hamluhu wa fisaluhu 30 sha'ara a can yanzu shi yaron nan ba zai kai ba wancan ana lissafin cewa za a shayar da yaro ne wata ashirin da hudu cikakku idan an haife shi a wata shida amma wannan da aka haifa a wata tara kawai abinda za ka yi sai ka zo ka ce tara a talatin a cire tara har zuwa wata ashirin da ɗaya to ƙololuwar abinda za a shayar da yaron wata ashirin da ɗaya za a iya yi kafin nan amma duk gatan da aka yi mashi ba da lura ba kada ya haura wata ashirin da yana shan ma ba ya ce wacce za waza adadin tabba a ce ashhurin idan mace ta haihu bakwai ni ciki na da wata bakwai ka faha minar razali salatatun wa ishiru na shahara watanni ashirin da uku sun ishe da shayar da yara wa idza waza adadin sittati ashhurin idan kuma ta haihu ke cikinta a wata shida ka faha minar razali arba'atun wa ishiru na shahara to ya ishe ta ta shayar da yaron har tsawon watanni ashirin da hudu kama kare ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu talatuna shahara kamar yadda Allah yake da saukar ciki da renon shi har zuwa yayi shi watanni talatin in ta haka lamuhu maganar alimawul bai hake ta kare ana ba su ne ka wannan magana wa kala Allah ta'ala kuma Allah madauki sarki ya ce Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa wannan kamar yana so ne ya yi hannunka ne sanda ko ya wayar mana da kai dangane da matsayar likitoci ko ran lahadin nan muna magana da wani likita wani farfesa ne a nan likita su ba su a wurin su likitoci ba su yadda za a yi wuce wata kara ko ana a maza a mata in ko har ya wuce sati biyu ake karawa in ya cika wannan sati biyu to za a yi mamaci alluran naƙuda ta haife shi ko da bare a wuce wurin. Ya to kaga kuma malam musulunci su sun fi ku gano abin da sirrin abin. Na ka so a wurin su ba gomanci ba shekaru. Ballanta na samu kwanciyar ciki har yau shekara biyu, shekara uku, ko shekara hudu ko shekara biyar kamar da ibn Majid ne ya faɗa ko wasu shi. su suke duk babu wannan ba zai taɓa yiwuwa ba yanzu ka ga wa'annan da suke da haƙƙin jifa da an ce da an ce musulunci ya fi sauƙi kenan musulunci ya fi sauƙi su din ma za su zo su gano su wannan magana da malam ibnu qayyim ya kawo kamar yana masa hannun ka mai sanda ya ce a'a likitoci akwai wani karatu da ba ku kai wurin bakila ko kuma kun kai wurin ba ku gane shi ba ko kuma kun gane shi ba ku aiki da shi amma wannan ayar da ke cikin suratul ra'ad ta riga ta gama maka komai dangane da nazari akan ciki Allah ce Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allah ne masanin da duk abin da kowace mace ke dauke da shi na ciki daga shigar cikin ranar farko Allah ya san namiji ne ko mace lafiya ko ba lafiya ba fari ko baki yaushe za a haife shi me zai fi tawa wace irin rayuwa zai yi dan wasu ko da aljanna to shi nan nake ne kaga wannan fa likitan da ya san irin wannan zai zai likita da zai zai gwada ce a xxyy eh da miji ke nan ko mace to kan shi da Allah to to dakta wata firamare zai yi yake barka da yi wani yana da yi ko ka ce mace result ɗin shi na farko na waye zai ci masa ingilishi to na yayin jawabi ta je bulanda na kai a ofis da kuka da asibiti duk da maka wannan duk bai kai wurin ba shi wannan ba damuwa ce wace a da yake shi lafiya wani abinci zai fi so wata sana'a zai yi wani gari da wani gari zai zauna shekara nawa zai yi da wata nawa da kwana nawa likita duk bai sani ba ba zai iya faɗi ba to Allah ya san duk abin da wata mace ke ɗauke da shi a cikinta wa ma tazidul arham kuma Allah ya san abin da mahaifa ke ragewa wa ma tazdad kuma Allah ya san abin da mahaifa ke tsarawa asali normal na ciki shine wata tara to ana samun abinda wannan ayar ta kira da alghaibu shine rage watannin asalin ciki wata tara ne kamar shi tun zamani suka ɗauki wata tara amma cikin hikima ta Allah a wata tarin dalla shi ya ga dama ya cire ɗaya sai a haihu a takwas in ya ga dama ya kare cire ɗaya a haihu a bakwai in ya ga dama ya kare cire ɗaya a haihu a shida shine wannan wa ma tagidul arham wa ma tattaru da kuma abin da mahaifar ke karawa in ya ga dama sai kai wata goma ya ce goma ne ya kai shekara ya kai shekara shekara uku shekara uku yana ciki sannan nan da dama in ya ga dama kuma a haife shi kuma ya rayu to ibn kayyim ya kawo wannan dan ba wai kawai wannan labarin za a ba likitoci ba za su ce su ba su gane wannan kanzancen ba inda ke daga za a cikin kwallo shi ba a halin lahi ba ne to ba wai cewa zai bai yadda ba abin da yanzu ake so ya yi shi ne idan cikin mace ya wuce wata tara ya koma tarihi cikin akwai wata matsala da ta faru to shine yake so ya bayani anan yace wa ma tazidu alai akala ibn abbas ko ibn abbas yace karshen ayar shine alimu da ghaibi wa shahadati al kabir al muta'al alimu da ghaibi wa shahadati al kabir al muta'al Allah shine masanin gaibi kuma masanin abin da yake a fayyace kuma Allah shine madaukaki mai nuna isa da yadda ya ga dama wani wani zai ce ya haka wa mai ruwanka Allah ne. Abdullahi ta bari ke cewa mata rizun arhamu abinda mahaifa ke ragewa shine matan kusa an tis'ati ashhuri abinda ke raguwa na daga ciki daga wata tara. So zai zama su tana iya lissafin ta bar dama haɗa hadda tayawar likitoci. Sun ce mata za ta haihu a watan ƙarshen watan hudu an ta yi ba da ka ga mai gida ya karshen watan hudu nawa suka ce sun ce karshen shi talatin ko ashirin da tara cikin mai gida ta to ai kayan ma abin nan suna ma da suwaye ne sun a bari ma ne nan gaban mutiya ai ka ba ku sauran lokaci ana maganar wajen kwana arba'in kawai ya ce ta ya koma sai kuma an haihu kuma an yi haka ba iyaka an yi haka ba iyaka to shi ne ce kaga Allah ne ya riga ya rage kwanaki ne da ya ce wa matan dazu ai wa matan zidu alaiha da kuma cikin da ke karuwa akan wata tara wa wafaqahu ala hada ashabu malam ibn lukai yace wannan maganar da ibn al-abbas ibn abbas ya faɗa to manya manyan dalibai sun dace da shi cikin haka mun ce ɗalibai ɗalibai shi da ɗaliban ɗalibai shi da jikokin shi ma a harka ta karatu kamar wa kamar mujahid ke ibnu jabar mujahid ibnu jabar babban ɗalibi ne na ibnu abbas radiyallahu anhu ma shi mujahid ya rasu hijira na da shekara ɗari da hudu akwai sa'id ibnu jubair sa'id dan jubair wanda hajjaj ibnu yusuf al-sakafi ya yi da shi lahira shi ya kashe shi shi kuma ya an kashe shi a hijira na da shekara tasa'in da hudu tsakanin shi shekara tara fakala mujahid aiza al-mujahid ibn jabar ya ce idan ha yau ga karatun da ya kamata likitoci su tashi amsa kenan ko idan habatil mar'atu ala waladiha idan mace ta rika yin haiza lokacin da ta samu cikin da ke cikinta to kana zalika nuqsanan min alwalad waɗannan kwanaki da ta rika yi na haila kila tana da ciki wata ɗaya ko sai ta jini na kwana uku kwana huɗu ko kwana biyar zuwa kwana bakwai wata har kwana goma in ya kai wata uku za ma ta iya yin jini har na kwana sha biyar ashirin in ya kai wata shida zuwa tara za ma ta iya yin jini har na kwana talatin to shi kenan tana da ciki wata ɗaya ta yi jini na kwana shida ka ɗauki wannan kwana shida sai yaron ya biya ba a shi sai ya biya shi ya sa wani yaron yake zama goman ji mahaifiyar shi ta rika jini lokacin yana ciki duk kwanakin da ta zubar da jini ba za a lissafa ta a kwanakin zaman da a cikin ba wata tara ne sun zai kama mahaifiyarki a cikin watanni tara ta yi jinin kwana talatin yanzu ba za a yake ki rage kika wata tara ba domin a wuce zafin keke da keke yanzu yake da wata takwas Saboda a lissafin likitoci sai da yake wata goma sai ta haife sai sa bauchi yake ta gomanci. Ya riga ya sallama. To idan kuma sai ta jinin kila cikin wata tara sai da ta yi jinin wata uku. To ba za ta haifi yaron ba ta yi shekara. Shekarau kenan. Yake wannan shine dalili. Saboda in ka gama tana da ciki tana jini ko bi zai iya faruwa wajen canzawar lissafin da na ranar da za ta yi in ka lura da likitoci ai tsabar suna da hikima kwarai ko ban ta yi amfani in suka sa mace edd sai a ce plus two weeks kuma minus two weeks a dabarance malam karin wata ɗaya ne in ka ɗebe sati biyu ko ka ƙara sati biyu ka ƙara wata ɗaya kenan kaga yanzu wannan jini shi ne suka yi dabara suka kwace daga amma kuma ai ba kowace mace wacce ta yi shi yasa za ga in ka tara mata ɗari zai wahala ka sami guda goma sha biyar da suka haihu a daidai ididin da aka bayar wani likita a amerika kafiri ya ba da amsa ya ce dalilin wannan rudin kuma dalilin da ya sa edd bai hawa ɗari bisa ɗari sau da ana lissafi ne ga watan bature ya ce yaranci da za a yi lissafi da watan musulunci ba ka da bukatar plus ko minus amma kuma ya ji musulunta makafiri kenan a kafircin lissafi to ka haka mai yana ba mu satar amsa mu musulmi to mu dawo mai lissafi mana da watan mu na musulunci amma yana za ka samu uba mai ya'ya biyu ka tambaye shi babban ɗanka wata na ka yi za ka sha mamakin amsar da zai baka sai ka dace maka sha uku ba kwakwa tun a nan ya buga ya ta ba shi ne a watan musulunci sai ya turo waya ya yi kwambatin wala sai ya turo waya sai ya je ya yi kwambatin bari mu sai to kaga zai faɗo rana ka zange alhali ko ya kamata a ce na musulunci ne za a fara sawa na musulunci za a fara sawa Allah ya sa mu dace da ya ce kada wa idza zadat ala wa ma tazad a idza adat almar'atu ala waladiha kana zalika nuqsanan min alwalad idan mace ta rika jini lokacin da take da cikin da ke cikin ta to wannan zai zama zai tabbabar da tawayar lissafin watanni na shi yara wa ma tazad da kuma abin da ke karuwa wa idza zada ala tis'ati ashhuri kana zalika tamaman lima naqasa min waladiha idan kuma ka ga yaro wajen haihuwar shi ya tsallake wata tara to kana zalika tamaman haka zai faru ne saboda cikawa limana kafa min waladiha da abin da ya ragu daga nan da na wancan kwanakin jini kenan suka ce wannan shine hikimar Allah wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa qala aidan kuma yace al-ghaibu ma ra'at al-hamilu min ad-dami fi hamliha abinda mace ke gani na jinin al'ada lokacin da take da ciki akwai macen da tana da ciki kuma tana jini wa huwa nuqsanun min alwalad to wannan tawaya ce ta kirgar kwanaki da yara wa ziyadatu shine ma za da ala tis'ati ashhuri ziyada kuma da ke cikin wa matar gado shine abin da ya karu akan watanni tara wa huwa tamamul nuqsani in ka lissafa za ka ga ciko ne na tawayar da yaron ya samu na kwanakin da ma'aikaci ta rika jini lokacin yana da in mutum yi lissafin da kyau za ga haka yi kala al-hasan al-imam al-hasan al-basri yake cewa shi kuma ya rasu a hijira na da shekara ɗari da goma wa ma tamizul arham ma kana min sikitsi abinda yake faruwa ga ciki wani lokaci na bari wa ma tazdadu shine da abin da ke karuwa ce almar'atu talidu li asharati ashhuri ita ce mace da ke haihuwa a wata goma sai a ga yaron sai da yake wata goma aka haife kana ikrimatu ikrima yake cewa al-imam ikrima yake cewa tabidu arhamul haida ba'da al-hamli mahaifa za ta rika rabuwa saboda haida bayan daukar ciki wa kullu yawmin ra'at fihi dama hamida duk lokacin da mace ta ga jini a wata rana alhali tana da ciki to izdada bihi fi ayyami sa'ira sai a ce sai a ƙara wa yaron daidai wannan ranar a ƙarshen in ya cika wata tara da ake tsammanin za a haife shi a kwanakin sarki sai sada ce misali mace za ta yi jini a tsakanin watanni taran cikinta ta yi jini na wata ɗaya to ba za ta taɓa haihuwar shi a wata tara ba in ko har ta haife shi a wata tara to lalurorin da ake samu da yara in aka haife su a wata takwas to za a sami yaron da shi zai tattauna mana wannan matsalar ya tattauna akan wai me yasa sai wa hada ka gama ta yi ba wata takwas zai tattauna amma galibin za ga akwai bakwai har a cikin manyan mutane akwai bakwai kuma lafiyayyu ko ba abin da ya shafe su sama ba za a game wata takwas ba yana kuma haushe ma ke sa bai da takwas amma dai akwai bakwai zai wuya ka ga san takwas saboda kwan haife shi galibin za ka bai da lafiya akwai matsala yace fa hadat yawma misali da za a ci cikin wata tara ta yi jinin wata daya to ba za ta yi yaron a wata tarin lissafin mu ba sai ta kara wata ɗaya wata ɗaya ko da jini ba jini haka za ta yi wata ɗaya tsaf na sarki in kuma za za ta yi jini na kwana biyu a wannan watan cikon bashin da ta wuri to wannan kwana biyu sai an ɗebe su a wata gaba ana so dai abin da ake nufi yaro zai zauna a cikin tsantsar zama ba tare da mahaifiyar shi ta rika jini ba wata tara in dai jini ruwan da ita ta gane kawai ta wa kanta ko da kita ba yin kanta bane dai haka ya ce da mama da shi ba ta dabu ba to kaga ba labarin tare amma ga bayanin suna ta yi mai ban sha'awa yace fa ma hada yawma ba za ta taba jini na wani yini ba illa zadat fil hamli yawma fa sai cikin ya kara adadin kwana ɗaya da ta jinin wannan maganar mutum zai iya sabunta wajen tafsiru sabari wa kana katada katada yake cewa ala ghairu as-sikr wa ma taqidul arham to Allah ya san har cikin da za ya bari ranar da cikin ya shiga Allah ya riga sun cikin nan bare shi za a yi amma babban da Allah fa wanda ya sani wa ma tazdadu da abin da ke gaba shine fauka tis'ati ashhur sama da wata tara wa qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yake cewa idza ra'atil mar'atu dama idan mace ta ga jini ana alhamli alhali tana da ciki fa huwa al-ghaidu lil walad to wannan tawaya ce ta kwanakin zaman yaron a ciki mana tawaya ce cikin wata taran da zai wa huwa nuqsanun fi ghada'il walad wa ziyadatin fil hamli jinin nan da kaga tana yi to tawaya ce ga abincin yara kuma Allah ya cika mashi su a wasu kwanaki sannan ƙari ne ta samu wajen kwanakin cikin ana tsammanin za ka wata an rubuta mata EDD sai da ƙara wata ne akan EDD din shi likita lokacin da ya zo rubuta EDD bai kira kwanakin jini ba ba na jin suna tambayar mace tana jini lokacin da ke ciki kawai za ce cikin yana da sati kaza kuma ana haihuwar shi ne a sati kaza na ka kiyasan haihuwar da rana kaza ka kada sati biyu ko ka rage sati biyu ka dawo baya da sati biyu ko ka rage da sati biyu ya ce ta hidu wa tazdadu fi idani muta'addiyani da tawilu da taddad duka fi'ilai ne wanda suna ta'adda ga mafa'ulai mafa'ulu huma ma'azu mafa'ulan nasu kuma da an shafe su wa huwa al'aidu ala ma al-mawsula zai dawo kan wancan ma al-mawsula ne Allahu ya adamu ma wannan ma din mawsula ce fi mahallin nasbi mafa'ulun bihi tahmilu كل أنثى أنثى وما ويعلم ما تغيظ هذا كما ما موصولة وما تزداد ويعلم ما تزداد ذاك وانا موصولة في مفعول به ونغيظ النقصان ننشي غيظ كما توايا وقيل وغيظ الماء sai ruwan ya rabu Allah ya umarni ga kasa lokacin sama ya ce ta ɗauke ruwanta ita kuma kasa ta tsotsa ruwan shi kuma ruwan da ya cika duniya na tufana wa ghizal ma'u shi kuma ka bashi umarni shi kuma ya tsotse ya janye ya ya fafu a daina gani shi wa qudiya al-amru wa sawad ala al-judi kafin ka an kar kawai sai ga jirgin ya zo kan su an gama tufana wanda ke cikin jirgin ne kawai kuma suka tsira sauran sun halaka wannan ayatul kirkin suratul hud wa zidduhu at-tiyada kijiyar shi ne karuwa malai ce wa taqiqu fi ma'anar aya tantance dai zance a ma'anar wannan ayar shine annahu ya alamu muddat alhamdi Allah shine ya san gwargwadon kwana nawa ciki zai yi wa ma ya hadisu fi hamina ziyadati wa nuqsani da kuma gwargwadon abin da za a samu na karin kwanaki a zaman yaro a ciki da kuma tawayar da za a samu gwargwadon jinin da mai cikin zai yi fa huwa al-alimu bi zalika dunakum malaiti Allah ne kaɗai ya san wannan banda duk duniya ba wanda ya sani kama wani alimu bi ma tahmilu kullu unsa kamar yadda Allah shine masanin abin da kowace mace ke dauke da shi hal huwa zakarun aw unsa wai namiji ne ko mace Allah kawai ya sani wa hada ahadu anwa'i al-ghaibi allati la ya'lamuha illa Allah wannan ɗaya ne daga cikin gaibobin da babu wanda ya san su sai Allah yana da kanshi ya faɗa cewa waɗannan al'amura na gaibi waɗannan kamar da sun tsanani kenan gaibi ne da ba wanda ya san su ya ce kamar ta sahihi kamar yadda ya zuwa cikin sahihul bukhari a cikin kitabul istisqa ko babul istisqa ya ce an ku sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gari shi ce mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi guda biyar ne la ya alamu kunna illa Allah ba wanda ya san su sai Allah aka mutu ya sallama ma Allah kawai ya huta yace la ya alamu mata ka ji sa'a illa Allah ba wanda ya san yaushe alkiyama za ta zo sai Allah kai karamar kiyamar ma ita ce rasuwar kai da ku ba wanda ya sani ba wanda ya sani to shi ne nake ga wani uba ko ana hira da shi amma dai kalaman da akwai tauhidi in yaran manyan kasar nan da aka kwaso daga Ukraine. Ka gana fara yakin, shi ne rikin ta a shaƙiyar yin doka a rana ɗaya. In talaka za ta shafa ta yi wata tara ana mata kwasa redin, sakar redin, sai an zo saka redin ma kura ta rufe ta a gano da rikin. Amma wannan daga fara yaƙi, inda ‘ya'yansu ne, kafin ka ankara an dan kashe wajen wani naira biliyan bakwai wajen dawo da yara. Ukraine kawai akwai yara ɗan Najeriya mutum dubu hudu a can. Dubu hudu, shi yasa ko jami'an ƙasa sun fara yajin aiki ba abin da ya dame su. Ba abin da ya dame su. Sai je yawo karatun shi ya dawo a ci gaba da mulkin mallakar da aka saba. Daga farare masu yan kunni zuwa baƙaƙe masu baƙin kunni. kafin da an kara kawai an kwakwaso yara nan da na zuwa su sauke su an ce duk wanda ya sauka a jirgi za a ba shi dala ɗari wai ya ɗanyi transportation daga abuja zuwa gidan ubangi kuma kake kusan casa'in iyayen na abuja wajen naira dubu hamsin eh ta mota ce wannan allah kaɗai ya sani ya fi a jirgi ko amma nan kuma ana yakin aiki an kafa kwamiti an ba su wata uku kawai a ce a duba ya ne matsalar an ce wata uku ga kuma zaben ya mazo sun fara karanta mana littafin da suka saba an shiga juzuhi na gaba yanzu idan ba ka kafo na baya ka gane me aka yi ba wanda za ka ce ka gane na wannan next din ma sai dai addu'a Allah ya kiyaye ila ilimin ma haka muke sai ta ba mu irin su wala ya alamu ma fi gani ne talla ba wanda ya san me zai faru gobe da Allah yanzu mu duka nan kowa za ku gobe da safe akwai wani gudu da kake da shi ila nan gari ila wannan fa duk proposal ne amma cikin sakan da da zai tallai sakan daya to ba wanda ya san me zai faru da Allah wala ya alamu mata ya ji ulabai illa Allah ba wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah to wani ne ke ina masa hasashe to kai yanzu baka taɓa ganin sun sha karɓo ta ba za ta wannan daminar a nemi iri mai yi da wuri ruwa zai ɗauki a ƙarshen august sai a kai da ban bayanai to Allah kenan ba wanda ya sai gida ya ruwa wala ya alamu ma fil arhami illa Allah ba wanda ya san me ke cikin mahaifa sai Allah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu illa Allah ba wanda ya san a wani gari zai rasu sai Allah yanzu shi wanda ya yi da an dawo da yaro da ta ci ni ba kawai ya san ce shi shi ba daɗi aka kwashe shi sai asibiti an kai shi kamar irin dabda ko makariba haka cikin dare ya rasu shi ya gama tafiyar kasa sun bar da ukraine din sun shiga makwabta an kai jirgi an kwaso su duk an sauka lafiya an shiga mota sai da aka dawo gidan an da ya kashe shi ne kuma a wajen yakin ba saboda shi ya tsaro haka wa huwa subhanahu shi Allah madaukakin sarki al-mutafarrid bi ilmi ma fi rahim shine wanda ya kadaici da sanin abin da ke cikin mahaifa wa ilmi waqti iqamatihi fihi shi ke da sanin gwargwadon lokacin zaman yaro a ciki wa ma ya fido min badani da abin da zai karu a cikin nashi ko a cikin shi wa ma yan kusu da abin da zai rabu wa ma a da hadal kauli wa huwa min tawabi'ihi wa lawazimi duk wani abu da za ka faɗa game da yaro ko ciki to ko dai ya zama mai bi ne ga waɗannan bayanan wada wajini ko kuma ya zama mai lizintar waɗannan bayanan nan ne ka cikin iska kamar yadda za ga an haifi yaro fari ne cikakkar halitta wa ya dani ko kuma ganin jini alhali tana da ciki wanke sa'i ko kuma yankewar jini da zaran mace ta samu ciki duk wannan suna ji ne ga wancan bayanin ma da ce wal makasudu manufa dai a nan shi ne zikiru muddati iqamati alhamdu a ambata mana gwargwadon zaman jinjiri fi albatan a cikin mahaifiya wa ma yattasilu bi hadin ziyadatin wa nuqsani da abinda ke samun haduwa da wannan ku tattare da wannan na daga samun ƙarin kwanaki har yaro ya zama goma ko shekarau ko abin da ke faruwa na tawayar kwanaki bisa ganin damar Allah sai a haife shi a wata takwas ko wata bakwai ko wata shida. Duk wa'ina ababe ne da suke jin wancan bayani na cewa mutum ya sallama wa Allah kawai. Mutum haka shi kenan. Yana da saboda yanayin lokaci sai mu dakata ana kuma a wannan littafin zai zama da an zamu dakata sai zuwa bayan sallah. kamar da aka sanar nan da kai mu ji kuma za mu yi muhadara dai don tunatar da wani dangane da abin da muke tunkara na babbar dama ga kowane musulmi na mutum ya daga darajar shi wajen Allah ko kuma ya nemi abin nan kankarewa na zunuban da suka wuce ta haka zai zama daga jibi sai mu rike kuma bayan sallar Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله